بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنتي واقتفى أثره إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da majalisinmu na tafsiri a wannan lokaci mai albarka yau muna hudu ga wata ramadan hijira mazala sallallahu alaihi wasallam na da 446 wanda ya daidai da hudu ga watan uku miladiya na da 2025 jiya mun kammala tafsiri na suratu al-ankabut yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan suratul qasas sai dai gabanin haka iya da kyau mu dauke el gabatarwa akan wannan sura la Allah ya zamanto sababi ne na mu fahimci wani abu da gauga akan ta suratul qasas haka sunan ta yake wani lokaci za mu ga wasu surori suna da sunaye da yawa amma wannan sura ta qasas bakin abin da aka samu na sunayenta ba ta da wani suna kuma bayan wannan suna da aka sanya mata suratul qasas kuma tafarkin da ya zamanto an sanya mata sunan wannan suna dalilin abuwan lafazi na qasas a cikin abin da Allah maɗaukaki ya faɗi قال فلما جاءه وقص عليه القصص sai zamanto a kan wannan lafazi ne aka ɗauki wannan sunan sura falƙasasu ladi udifa ilaihi sura huwa ƙasasu musa alladhi qassahu ala shu'aib alaihi musallam wannan kissosi ko kissa da aka raba wannan sura ya zuwa gare ta shine kissar da Musa alaihi salam ya gaya wa Shu'aib alaihi musallam Shu'aib alaihi salam fima laqiyahu min misra qabla khurujihi minha na abin da ya gamu da shi a misra na firgita da, da kan cewa ana nishin kashe shi a halakar da shi ya ji tsoro ya huta daga wannan gari falama huke fi sura ma kasa musa kanat hatihi sura za tu kasasin li hikayatil kasas sai zamanto dalilin wannan sai zamanto wannan sura ta kasance sura ce saboda ba da kisosi فكان القصص متواغلا فيها sai zamanto aka samu kissosi daban-daban wanda suka kutsa a cikin ta وجاء لفظ القصص في سوره يوسف ولكنها نزلت بعد هذه السوره قصه تا موسى عليه السلام sai Yusuf ta kissosi sun zo lafazin kissa ya zo a cikin suratu Yusuf sai dai wannan sura ta sabka sai dai suratu Yusuf ta sabka bayan wannan an sabkar da wannan sura ta qasas وهي, وهي هكاية في قول الجمهور التابعين وفيها آية خمسة وثمانون وهي مكية في قول جمهور التابعين وأن سورة مكية أما في يوان كما لمي وأن سكغا سكغا منز... سكغا آه صحابة مزالة صلى الله عليه وسلم سنة أكتشاء التابعون وأن سكي زامني دا sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam tana da wa fiha ayatu 75 innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad qila nazalat ala nabi sallallahu alaihi wasallam fil jufa fi tariqihi ila almadinati lilhijrati tasliyatan lahu ala mufaraqati baladi wannan aya an ce ta sabka a hanya ta Madina duk da cewa wannan sura makiya ce amma wannan aya tana daga cikin surorin da aka lissawa ta daga cikin surorin ayoyin da suka sabka a Madina dalilin ta sabka ne a lokacin da mazala sallallahu alaihi wasallama yake kan hijira ya zuwa Madina a wani wuri wanda ake ce mai Juhufa kuma ba dan komai ba Allah ya sabka mai da wannan aya saboda lalla shine game da rabuwa da garin shi wanda ya zama to shine mahaifa wa hadha la yunakidu annaha makkiyatun لأن المراد بالمكي ما نزل قبل حلول النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة كما wannan bayya korewa kan a ce wannan sura makiya ce domin ma'anar sura makiya ita ce surar da ta samu ko ta sabka gabanin sabkan mazala sallallahu alaihi wasallama a Madina ina da abin da ya biyo baya wannan sai a ce mishi makiya kama annal murad bil madani ma nazala ba'da zalika walau kana nuzuluhu bi makkah kamar yadda sura madaniya za a ce wannan sura madaniya ne abin da biyo baya sura da ta samu ko ayar da ta sabka bayan hijirar manzala sallallahu alaihi wasallam a Madina ko da dai a Makka ta sabka gane ko kuma wannan hali zai sanya ya zama to a je Makka wannan aya ta sabka ta amma kuma sai a lissafa ta daga cikin ayoyi ko surori na Madina قال المؤلف رحمه الله وعن مقاتل وابن عباس أن قوله تعالى الذين آتاهم الكتاب آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون إلى قوله سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين نزلت بالمدينة إتما وانا آية تسبكني أمدينة آيوين وانا سنسبكا أمدينة وهي سورة التاسعة والأربعون في عداد نزول سور القرآن سورة تيتا أربعين ترى a cikin lissahin sabkar surori na alkur'ani mai girma nazalat ba da suratun namli wa kabla suratul isra wannan sura ta sabka bayan suratun naml kuma gabana a sabkar da suratul isra fakana ta hadhihi tawamis salas sai zamanto aka samu surorin da suke farawa da tasi su guda uku a jere a mukama suratul shu'ara tasin mim suratul nam fasin so sannan wannan suratul qasas fasin min mutatabi'atan fi nuzul haka kuma suka sabka wannan ta sabka wannan ta zo bayan ta wannan ta sabka kama huwa tartibuha fil mushaf kama yanda zamu gani a cikin alqur'ani mai girma haka aka jero su wa hiya mutamathilatun fi iftihtahi salasatiha bi dhikri Musa alayhi salam sai zamanto bayan wannan sai zamanto ayoyi guda uku duka ambatan Musa alaihi salam ne akan wala alla zalika alladhi hamala kutab al-mushaf ala ja'alaha mutatabi'at wa hiya 88 aya bi ittifaq al-adin aya 88 ne kuma wannan gaba ɗaya masu masu lissahin ayoyi gaba ɗaya haka suka yi ra'ayi akan cewa suratul qasas ayoyin ta 88 ne me wannan sura take nihi akwai abeban da take magana a kansu na farko dai wannan sura ta ta kururuta al'amarin alƙur'ani mai girma cewa bi anna bulaga al-mushrikeen ajizuna an ittiyani bi suratin mithli gagara ba daune domin ta cewa wa'anda suka yi kowa iya zance balaga larabawa Allah ya ce musu su kawo daidai da kwatamcin sura guda ɗaya tak wadda take kama da ta alkur'ani sun gagara sai zama to alkur'ani mu'jiza ne wa ala tafsili ma ujmila fi suratu shu'ara min qawli fir'auna li Musa alam nurabbika fina walida ila qawlihi wa anta min al-kafirin haka wannan sura ta kumshi dogon bayani na abin da aka tattara shi ba a yi ba bayanin shi daki-daki a cikin suratu isra tun daga fada a fir'auna da ya cewa musa ashe mu ba mu bane muka rene ka ba kana ɗan ƙaramin yaro iya mai gori kai ne wannan muka rena kana ɗan ƙaramin yaro har zuwa fada allah maɗaukaki da ya cewa an ta min alkafirin kai kuma ka kasance da kafirai fasalar suratul qasas kaifa kanat tarbiyatu musa fi ali fir'aun wannan sura ta yi bayani yaya tarbiyyar Musa alaihissalam ya kasance a gidan Fir'auna wa bayyana Allah fiha sababa zawali mulki Fir'aun cikin wannan sura hallau Allah madaukaki yayi bayanin dalilin da mulkin Sulaiman dalilin mulkin Fir'auna ya guji ya zama to fir'auna yanzu baya da mulki wa fiha tafsilu ma ujmila fi suratul naml kuma a cikin ta akwai dogon bayanin abinda aka kawo shi a dunkule a cikin suratul naml tunda fada Allah madaukaki da ce iz qala musa li ahli inni anastu nara tun daga wannan a wannan sura ta yi bayani har zuwa inda ya ce na tsinkayo wuta wa wasafal makanin lazi nudiya fihi halin wannan sura ta yi bayanin inda Allah ya kirayi Musa da ya tsinkayo wannan wuta ila an zakarat da'awata Musa fir'auna har lokacin da wannan sura take ta ambaci kiran da Musa alaihi salam ya wa fir'auna kawun cewa ya musulunta fa kanat hadhihi suratu aw aba li ahwali sha'anati Musa ila waqti iblaghi da'wati kenan sai zamanto wannan sura ta kumshi halukan tasowar Musa alaihi salam har zuwa lokacin da ya kai ga iya kiran mutane zuwa su isa karbar kiran Allah madaukake sai zamanto sun kadaitar da Allah madaukake da bauta sun ma ajma'at ma ba'da zalika لأن تفصيله في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء والمقصود من التفصيل ما يتضمنه من زيادة المواعظ والعبر ina abin da ta zo ta ƙara bayanin abin da ya zo a cikin suratul arafi da suratul shara munuha da shi shine dogon bayani akan daɗi na tunatar da mutane da musu wa'azi da izina da abin da yake wakana wai zuƙad kanat سوق تلك القصص إنما هو للعبرة والموعظة ليعلم المشركون سنة الله في بئثة الرسل كورو ونن قصوصي بايش بسي دن كوي إذنا دوأزي domin kafirai mushrikai su san tafarkin Allah maɗaukaki a cikin aiko annabawa da manzanni kuma da mu'amalar da al'ummomi suka yi wanda suka karyatar da wannan manzanni yayi Allah maɗaukaki musu mu'amala وتحدى المشركين بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمي لم يقرأ ولم يكتب ولا خط أهل الكتاب ولا خالط أهل الكتاب زين الله ذلك بتنبيه المشركين إليه سنوانا سورة تيغا غربادو مشركي ga ilimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da cewa mutum ne ba ummi ummi ne wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba amma ya zamanto iya da ilimin da wani baya da shi sannan wannan sura ta karyatar da faɗan da suka ce laula otiye misala ma otiye musa ina ma a ce an ba shi aya kwatamcin wadda aka ba musa alaihissalam a cikin minal khawarit ta kalbin asa hayyatar kamar yadda musa yake mai da sanda ta zama maciji don ne ba a ba wannan manzo naku sannan wata haddahun bi ijazul qur'an wa hadihi ma hadi taurat sannan hallau ta yi musu tahaddi shine in kun isa ku zo ku kawo da cewa alqur'ani mu'jiza ne akwai shiriwa a cikin shi kamar yanda a cikin at-taura akwai shiriwa sannan kuma ta karyatar da ma'azirahum ta karyatar da uzurin da suke kawowa ta musu galgadi bima halla bil umam al mukazzibatu rusulullah da abinda al'ummomin da suka ƙaryatar da manzannin Allah yadda Allah ya yi da su. Da ƙarshe, Allah maɗaukaki ya koro musu dalilai na cewa shi kaɗai ne abin bauta. Wafi ha kullu ha ni'amun azima wa zakarhum bima sai hullu bihim yawmal jaza. Kuma Allah maɗaukaki da ƙarshe musu bayanin abin da zai kasance tare da su a ranar sakamako. Wannan a gulguje abin da wannan Sura ta ƙumsa za mu shiga cikin tafsirinta insha Allah ta'ala. Bismillah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم نعم
قاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبع موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيئا يستضعف طائفة منهم يذبه أبناءهم ويستحيي نساءهم نعم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين حسبك. Allah maɗaukaki na cewa tasin mim da wannan harufa Allah maɗaukaki ya buɗe wannan sura kuma mafi a'ala a ce Allahu a'alam bi muradihi bi zalik Allah shine mafi sani da manufarshi da wannan harufa domin harufa ba su da ma'ana da cewa wasu malamai sun yi kokarin tafsirin shi to amma mazala sallallahu alaihi wasallama haka ya bar wannan haru- harufa sai a barawa Allah maɗaukaki ilimin sanin wannan tilka ayatul kitabil mubin tilka wa'annan ayatul kitabil mubin sune ayoyi na littafi bayyananne ana nihin abinda Allah madaukaki ya sabtas na bayani ko kuma abinda alqur'ani ya kumsa na bayyanannun dalilai natlu alayka min naba'i Musa wa fir'auna bil haqq muna karanta ma daga naba tarihi ko kuma labarin Musa wa Fir'auna da Fir'auna bil haqq da gaskiya bis sidqi shine ake nihi da gaskiya liqaumin yu'minun yusaddiquna bil qur'an ga mutanen da suka yi imani wanda suka gaskatar da alqur'ani mai girma inna fir'auna ala fil ard lalle fir'auna ala istakbara fir'auna yayi girman kai wata jabbara yayi dai girman kai wata azzama ya daukaka fil ard adoran kasa ard misra ana nihin kasar misra wajala ahlaha shi'a sai ya sanya mutanen misra shi'an dangogi dangogi jama'a jama'a ya kalkasa su aslafan fil khidmati wat taskhir wannan ga wanda suke mai hidima kaza wancan kuma ya sakhara su ya kaskantar da su kuma su musu aiki ba tare da ya biya su ba wannan shi da ake cewa taskhiri ka sa mutum aiki kuma ka hana shi ka kaskantar da shi ka ki bashi haƙƙin shi yastad'ifu ta'ifatan minhum yana kaskantar da yana wulakantar da wani bangare daga gare su arada bi ta'ifa bani isra'il a wannan yanki ko ta'ifa ana nihin banu isra'il iya kaskantar da banu isra'il domin shi ba kibte ne ta kabila ce ta misra wadda ake cewa kibtawa sun mafassara al-istid'afa fa qala sannan Allah madaukaki fassara ta wannan kaskantaswa yaya take yudabbihu abana'ahum wa yastahyi nisa'ahum yana yanka ƴaƴansu maza kuma ya zamanto ya mai da ƴaƴansu mata bayi haka fir'auna ya kai samma haza istid'afan Allah madaukaki ya ambaci wannan kaskantaswa li'annahum ajazu wa da'afu an dafi an anfusihim domin banu Isra'il sun kasa yanda za su yi su kare kansu daga daga ta'addancin fir'auna sai zaman to kaskanci ne da wulakanci innahu kana min al-mufsidin lalle fir'auna ya kasance daga mabannata wanda suke banna a doron kasa ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض الله مدوككي يسو يتي منا سموا وأند أكا كسكن تدسو أكا ولاكن تدسو أدوران كسا ممس غاتا ممس نئمة أنا نهم بنو إسرائيل ونجعلهم أئمة قادة في الخير دعاة إلى الخير مسن ياسسوني جاغوروري أكان الخير ما سكرا يزواغ الخير سابانا أبند فرعون يكي أي كتاوة نعم
wa naj'alahum alwarithin kuma mu sanya su sune wanda za su gaji dukiyoyin ah, fir'auna da mutanen shi yani amlaka fir'auna mu sanya su za su gaji dukiyoyin fir'auna wa qauma da wa qaumihi da mutanen shi yukhallifunahu fi masakinihim a waye gari su za su zamna a gidaddajin fir'auna da mutanen shi wa namunnu lahum wa numakkina lahum al-arda wa nuriya fir'auna wa hamana wa junu- wa junudahum ma minnahum ونمكن ma kanu yahzarun na'am ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون na'am وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني na'am إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين hasbuka Allah madaukake ce wa numakkina lahum fil ard sannan mu ba su mulki mu ba su iko da dama a doron ƙasa nuwattinu lahum fil ard misra wa sham mu ba su mulki da dama a ƙasar Sh- misra da sham wa naj'aluha lahum makanan yastaqirruna fi mu sanya musu wuri wanda za su tabbata a wurin wa nuriya fir'aun wa hamana wa junudahuma kuma mu gwadawa fir'auna da hamana da rundunoninsu minhum daga gare su ma kanu yahzaruna abinda suke jin tsoro ya afku imamu amash da hamza da kisa'i suka karanta yara bil ya'i wa fathiha fir'auna wa haman wa junudahuma marfu'at fir'aunu wa hamanu wa junuduhuma marfu'at sai suka karanta wa yara fir'aunu wa hamanu wa junuduhuma ala annal fi'la lahum akan cewa wannan gani su ne za su gani sauran malamai suka karanta bin nuni wa dhammiha nuriya wa kasr ra'i wa nasb ya wa nasb ma ba'daha kuma da nasabta abin da yazo baya kuma wannan mabniun lil ma'lum lil majhul ne kuma ala nihin Allah ya gwada musu na'am bi wuqu'il fi'l alayhi minhum ma kanu yahzarun والحذر هو التوقع من وتوقع من الضرر abinda ake cewa taka tsantsan shine mutum yanda zai taka tsantsan ya abku daga wani abu mai cutarwa wadhalika annahum akhbaru anna halakahum ala yadi rajulin min bani isra'il ukhbiru wannan kuma domin an ba su labari cewa halaka suha a bisa hannun wani mutum ne daga banu isra'il fakano ala wajalin min sai suka zama to suna cikin tsoro shi yasa fir'aun ne duk wanda aka aiwa na banu isra'ila sai ya kama ya yanka shi in namiji qala fa arahum allah ma kanu yahzarun sai allah madaukaki yau da gobe ya gwada musu abin da suke jin tsoro abin da suke jin tsoro sai da ya abku wa auhayna ila ummi musa muka yi wa uwan Musa alaihi salam wahayi wa huwa wahyun ilham la wahyun nubuwa wahayi ne na ilhama Allah madaukaki ya sanya ma wani abu a zuciya ko kuma ka ga wani abu a maholki ba ba wahayi bane na annabci mun wa Musa alaihi salam ba annabi bace ba ba manzo bace ba wahayi ne na ilhama qala qatada imamu qatada yace قذفنا في قلبها sai muka jewa a cikin zuciyarta wa ummu Musa Yukhabir bint Lawi bin Yaqub wata ruwaya ta Lawa Babiya bint Yaqub ana ce mata Yukhabir wasu kuma sa Yukad Yukabid bint Lawi dan Yaqub alayhis salam kenan menene ita jikanyar Yaqub alayhis salam ce wa Musa alayhis salam وهو حي وحي الهام شيء ما له يقال cewa wahayi ne na ilhama ai an ardihi ki shayar da shi in kin haife shi ki shayar da shi waqtalafu fi muddati rada malamai sun yi sabani akan tsawon lokacin da ta dauka tana shayar da shi kila 18 ashhur wasu malamai suka ce wata takwas ne wa kila 4 ashhur wasu suka ce wata hudu ne wakila salasatu ashhur suka ce wata uku ne kana tuturdi'uhu fi hijriha ta kasance tana shayar da shi a gabanta wa huwa la yabki wa la yataharrak bayya kuka kuma bayya motsi fa idza khifta alaihi ya'ni min adh-dhabhi idan kin ji tsoron fir'auna ya yanka shi fa alqihi fil yammi ki jefa shi cikin nil cikin kogin ruwa na nil wal yam al bahar bahar kogi shi ake cewa yam wa arada ha huna an nil ana nihin ruwan nil wanda yake egypt wala takhafi kuma kada ki ji tsoro kuma ku gani kuma da zai dauki dan shi dan da ya haifa ya jefa shi cikin ruwa tabbata ya ji tsoro amma Allah madaukaki ya hane ta game da katta ji tsoro domin al'amari na ga hannun Allah ne kila la takhafi alaihi min al-gharq aka ce kadda ki ji tsoron dirmiya ba zai dirme ba ba zai halaka ba wa kila min ad-diya'ati ba zai bace ba wala tahzani ala firaqihi kuma kadda ki bakin ciki game da rabuwa da shi inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin a wayi gari wata rana sai mun maido miki shi kuma mu sanya shi daga cikin manzanni rawa ata bin dahak an ibn abbas radiyallahu anhuma qala imamu ata ya rawaito daga imamu dahak daga abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su qala yace qala inna banu isra'il lamma kathura bi bisr istatalu ala an-nas banu Isra'il lokacin da suka yawaita a Misra sai suka fara girman kai, suka kakace wuri wa amilu bil ma'afi sai suka yi ka aikata aikin sabo, walam ya amuru bil ma'aruf, wayan hau an munkar, walam yan hau an munkar, ba su yi umarni da kyakkyawan aiki ba kuma ba su yi hani ga mummunan aiki ba, fa sallallahu alaihim kibt sai Allah maɗaukaki ya ɗora musu wannan fir'aun ba kibti فاستضعفوهم إلى أن أنجاهم الله على يد نبي يكسكن تدسو حسيد الله مدوككي يسيد تدسو دقى حنن النبنس وقال ابن عباس ابن عبد الله بن عباس يتي رضي الله عنهما إن أم موسى لما تقاربت ولادتها وموسى عليه السلام لوكتن ده هيف وتتكسنتو وكانت قابلة من قوائب التي وكلهن فرعون بحبالة بني إسرائيل مصافية لأم موسى lokacin da haifuwarta ta kusanto kuma masu karɓa haifuwa wa'anda fir'auna ya sanya su aikinsu kawai ya ɗauki mata musamman wanda za su yi ka karɓar aihuwan matan banu isra'il zandan mi don an ahi namiji a kama a yanka shi suna lura da dukkan wadda take da ciki da mace ta dauki ciki sai a rubuta sunan wani ɗiyan wani tana da ciki ko wani matan wani tana da ciki bano isra'il sai wannan mace ta kasance Allah ya sanya mata soyayya suna son juna tana tsananin son uwan Musa alayhi salam falamma daraba biha at-talqu lokacin da tsananin ciwon haihuwa ya buge ta shine suke cewa dal da horon shi na kwatanta babu ciwon da ya kai ciwon haifuwa zahi ɓangaren ciwo lokacin da naƙuda ta kama ta arsalat ilaiha sai uwan musa alaihissalam ta aika wa wannan mace faƙala ta ce kada nazala bi ma nazala abin da ya sabka gare ni ya sabka fal yugnini hubbuki iyayal yau a yau sanki ya wadace ni ya zamanto in gani tabbat kina suna qalat fa'alajat qabilataha sai ta gyara ta falamma an waqa Musa bil ard lokacin da Musa alayhi salam ya fado kasa halaha nurun baina aynai Musa sai ta ga wani haske wanda ya iya tsakanin idanuwan Musa alayhi salam farta ashat kullu mufsilin minha mafsal minha sai dukkan gababuwanta suka yi karkarwa wa dakhala hubba Musa qalbaha sai san Musa ya shiga zuciyar wannan mace sun maqalat laha sai ta ce mata ya hadhihi ya ke wannan ma ji'it ilayki hina da'awtani hina da'awtini illa min an ra'ayi qatl mawlidik mawludiki lokacin da kike raye ni ban zo miki ba sai kawai ina da ra'ayi in kashe wannan ɗanaki abin da kika haifa walakin wajattu libniki hadha hay hubban ma wajattu hubban shay'in min misli hubban hubbahu tace amma tunda naga wannan dan naki bin taba samun wani so wanda na same shi a aure shi bin taba san wani abu ba kamar yanda nake san shi fahfazihi fahfazi ibnaki fa inni arahu huwa aduwuna tace ki kiyaye danki ni ina ganin shi wa wannan shine muke mu abinda muke tsoro wannan shine falamma kharajat alqabilatu min indiha absaraha ba'd aluyud lokacin da wannan mai ingozo ma ta huta daga wajen uwan Musa sai jasus uyun ajan sekire tunda Fir'auna ya sa dukkan ko ina ana dubawa ana larwai sai suka ga ta huto daga gidan uwan Musa alayhi salam faja'u ila babiha sai suka zo wajen kofar ta liyadkhulu ala ummi Musa saboda su shiga wajen ummi Musa faqalat ukhtuhu sai uwar dan el uwan Musa alayhi salam sai ta ce ya umma hadha harsun ta ce yake mamma wannan ha sun zoji ne bil babi suna koha fanaffat Musa fi khirqatin wa wada'atuhu fi tanur wa huwa masruj wa Musa alayhi salam tsoro ya kama ta sai ta lullube Musa a cikin wani tsuba sai ta dora shi akan tadda kuma tadda da wuta tashat aqluha hankalinta ya tashi ya gushe bata ma san inda ta dora shi ba falam ta'qil ma tasra bata san abin da take aikatawa ba qala fa dakhalu fa idha at-tanur masrush suka shiga sai ga tanda a kunne a da wuta wa ra'u umma musa lam yataghayyar laha launun wa lam yazhar laha laban kuma suka lura da uwan musa alayhi salam alayhi salam launinta bai canza ba mace in ta haifu ana ga alama launinta bai canza ba kuma nono bai hutu ba shi kuma mace da ta haihu za a ga nono ya bugo saboda jariri babu alama haifuwa kenan wa qalu laha ma adkhala alayki qabila menene ya shigar da wannan ingozuma wajenki qalat hiya musafiyatun li masoyiya ta ce fa dakhalat alayya za'iratan ta shigo ne kawai dan ta ziyarce ni wa kharaju min indiha sai suka fita daga wajen uwan Musa alayhi salam faraja ilaiha aqluha hankalinta yanzu bayan sun wuta sai dawo fa qalat luqtihi Musa ukhti Musa ta cewa il uwan Musa fa aina sabi ina jariri qalat la adri ita ba ta ce wallahi ban sani ba fa sabi'at buka as-sabi fi tanur sai ta ji kukan yaro a wannan wajen tanda fantalaqat ilaihi وقد جعله الله سبحانه وقد جعل الله سبحانه وتعالى النار عليه بردا وسلاما فاحتملته taje ta dauki yaro a wajen wannan tanda kuma Allah madaukaki da hikimar shi sai sanya ya maida wannan wuta sanyi da kubuta ne ba tare da cuta ba sai ta dauki wannan yaro qala thumma inna musa lamma ra'a ilhaha fir'auna fi talab wildan summa inna umma Musa lokacin da uwan Musa alayhi salam ta ga matsawa Fir'auna a neman yara khafat alabniha sai ta ji tsoro akan wannan yaro nata fa qadhafa Allah fi nafsiha an tattakhidha lahu tabutan thumma taqzifu thumma taqzifu tabut fil yam wa huwa nil sai Allah madaukake ya mata ilhama ya mata wahayi kan cewa ta riki wani akwati ta nasa shi a ciki ta jeho wannan akwata a cikin kogin Nil fantalaqat ila rajulun najar min qaumi fir'aun sai ta tahi a wajen wani kafinta daga mutanen fir'auna fasharat minhu tabutan saghiran sai ta sai wani dan akwati karami fa qala laha najaru sai wannan kafinta yace mata ma tasni'ihi bi hadha tabut me zaki da wannan dan akwati qalat ibnu li ukhabbi'uhu fi tabut dana dana dan karami da zan boye shi a cikin wani akwati wa karihatil kadhiba taji tsoron tayi kyamar tayi ƙarya ta ga bai gaskiya dana da da aifa namiji kuma zan sa shi a wannan akwati qala wa lam taqul akhsha alayhi kayd fir'aun bata ce mishi bane ina tsoron mugunta da din fir'auna ita dai ga abin da ta faɗi falamma ishtarat at-tabuta wa hamalatuhu wa antalaqat bihi انطلق الناج إلى الذباحين ليخبرهم بأمر أم موسى ɗan adam kenan lokacin da ta sai wannan akwata ta tahi da shi sai wannan mutum ya gaugawa ya tashi ya je ya gaya wa mayanka wanda suke yanka ya- jarirai ya gaya ya ba su labari ga al'amarin abinda uwan Musa take kan shi falamma hamma bil kalami amsaka Allahu lisanahu falam yatqal kalama lokacin da ya so yayi magana Allah sai kame halshen shi ya kasa magana قال وجعل يشير بيده فلم يدري أمناء فلم يدري أمناء ما يقول yasa iya dodawa da hannu su kuma ba su gane ba bi kirihi sun kasu gane ya bi daidai Allah subhanahu falamma a'yahum amruhu qala kabiruhum idrubu kai lokacin da suka ga abin ya dame su sai babba ya ce kai ku bashi kashi fadarabuhu wa akhrajuhu suka bashi kashi suka fitar da shi daga gida falamma intaha najaru ila mawdi'ihi radda Allahu alaihi lisana fatakallama lokacin da ya koma gida Allah ya bai dobe halji magana shi kuma yayi magana nam fantalaka aidan yuridu al-umala'a fatahum Allah ya tashi ya tahi koma zai halau ya ga musu Allahu musta'an liyukhbirahum fa akhadha Allahu lisana halau Allah ya kame halshen shi bugo da kare hatta ganin shi Allah ya kame ba ba magana ba ba ba baki ba ido falam yatqil kalama wala yabsur shay'a ya kasa magana kun baya ganin komi halau dai suka sa aka bashi kashi aka hutar da shi fa waqa fi wadin yahwi fihi hayran sai shiga wani kwari ya gangara wani kwari ya fadi iya iya gangarawa ya dimauce فجعل لله عليه رد لسانه وبصره ألا يدل عليه وأن يكون معه يحفظه حيث ما كان in sai dauki alwashi wajen Allah madaukaki kan cewa Allah madaukaki ya maida mai ganin shi da da jin shi da ganin shi da bakin shi da halshen shi kai to ba zai saki ya nuna shi ba kuma zai kase zai kasance tare da Musa alaihi salam zai kare shi ya kiyaye shi فعرف الله منه الصدق فرد عليه لسانه وبصره Allah ya san ya san gaske wannan mutum sai mai da mai bakin shi halshen shi da ganin shi fa kharra lillahi sajida sai fadi yawa Allah sujada fa qala ya rab dullini ala hadha al-abd salih Allah ka nuna mun wannan bawa naka nagari fa kharaja min min al-wadi fa amana bihi wa saddaqa ya huta daga cikin wannan kwari kuma ya imani da Musa alayhi salam ya gaskatar da shi wa alima anna zalika min Allah azza wa jalla yasan wannan al'amari daga Allah madaukake qala wahab bin munabbah munabbah wahab bin munabbah yace lamma hamalat ummu Musa bi Musa lokacin da uwan Musa ta dauki cikin Musa alayhi salam tamakkanat amra katamat amraha jami'an nas sai ta koyewa dukkan mutane al'amuranta ba wanda ya san tana da ciki falam falam tattali ala habaliha ahadun min khalqillah ba wanda ta faɗawa tana da ciki daga halittun Allah wa zalika shay'un satarahu Allah wannan kuma abu ne wanda Allah madaukake ya boye shi lamma arada an yamunna bihi ala banu Isra'il ala bani Isra'il wannan lokacin da Allah ya so yayi ni'ima akan banu Isra'il sai ya boye wannan al'amari falamma kanat as-sanatu allati yuladu fiha ba'atha fir'auna al-qawabila lokacin da shekarar da za a aihi Musa alaihissalam sai Fir'auna ya aika masu karɓa haifuwa wa taqaddama ilaihinna sai suka yi ka zuwa wajen mata masu ciki fa tafattashna nisa taftishan suna binciken mata bincike lam yufattashna qabla zalika mithla a wannan shekara ba a taba bincike ba na mata masu ciki kamar wannan shekara wa hamalat ummu Musa bi Musa kuma Musa wa Musa ta dauki cikin Musa falam yanta batnuha cikin ta bai tashi ba ba a gaba ciki ya kumbura irin na masu ciki walam ya tagayyara launuha launin ta bai canza ba mace bai ciki ana ganin launin ta na canzawa walam yazhar labanuha kuma nonon ta bai bayyana ba wa kanat alqawabil la tata'arradu laha masu karbar haifuwa ba sa zuwa wajenta tunda babu wata alama ta ciki tare da ita falamma kanat al-lailatu allati ولد فيها ولدته wala raqiba alaiha wannan ruwaya ta shahi wacce ruwaya kan cewa daren da za ta aihe shi ta aihe shi babu wani wanda yake sa ido akan wala qabila kuma babu wadda take gungozuma mai karba haifuwa wacce ruwaya mun ga cewa wadda take alaka da ita masoyiyarta ta kirawo ta karbi haifuwar Musa alaihi salam walam yutali alaiha ahadun illa uktuhu maryam ba wadda ya tsinkayo al'amarin haifuwar Musa sai il'uwar shi Maryam, ba wa hallahu ilaiha an arzi'i, Allah yi wa uwa Musa alaihi salam cewa ya ta shayar da shi fa'ida khifta alaihi in kin ji tsoron shi tsoro a kan shi na mugunta da da fir'auna ki je wa shi ruwa, fata makanatu ummu salasata ashirin turdi'uhu. Mahaifiyar shi ta shayar da shi wata uku fi hijiriha a gabanta, la yabki wa la ya taharrak bayya motsi bayya kuka. falamma khafat alaihi amilat tabutan lahu mutbaqan sai ta dauki wani akwati wanda arhiki gaba daya thumma alqathu fil bahri laylan sai ta jewa shi cikin koki da dare qala ibn abbas wa ghayruhu abdullahi dan abbas da wani suka ce wa kana li fir'auna yawma idhin bintun lam yakun lahu waladun ghayruha a lokacin nan fir'auna iya da diya daya baya da wani da sai diya wannan ta wa kana min akramin nasi alai iya jinta ba wanda ya hiji kama wannan iya tashi wa kana laha kullu yawmin thalatha hajatin tana da bukatu wajen fir'auna kowace rana bukata guda uku tarfa'uha ila fir'aun duk abin da take so guda uku ta wadi a mata wa kana biha barasun shadid tana da cutar baras cuta ce wadda take da alama ta kuturta ba ta kai kuturta ba wadda fata za ta yi ka canzawa tana tashi tana wari tana da wannan albaras mai tsanani wa kana fir'aun qad jama'a laha atibba min misra wa sahara fa nazaru fi amriha fir'aun dama ya riga ya tattara likitoci na misra da ɗan sihiri da ɗan sihiri su mai duba akan al'amarin ta faqalu la sai suka ce mishi ayyuhal malik la tabaru illa min qibal al bahri wannan diya taka ba za ta warke ba sai ta bangaren kogi sai an je wajen kogi يوجد فيه شبه الإنسان فيؤخذ من رزقه فيلطخ به برصها فتبرأ من ذلك yace suka ce sai a ɗauka daga yawu ko miyan wannan abin da yake kama da mutum sai a shahe wannan albaras nata sai ta warke wa zalika fi yawmi kaza wa sa'ati kaza kaji bokaye ɗan duba suka ce wannan kuma zai kasance a rana kaza a lokaci kaza hina tashraqu shams lokacin da rana take hutuwa falamma kana yawm litinin ranan litinin gada fir'aun ila majlisin kana ala shafirin nil wa ma'ahum ra'atuhu asiya bint muzahib ranan litinin tunda sahi fir'auna sai ta yi wani mazaunin shi a gebar kogin nil tare da matar shi asiya bint muzahib wa aqbalat ibnat fir'auna fi jawariha hatta jalasa ala shati'in nil مع جوارها تلاعبهن وتنضه الماء على على جوارهن sai zamanto diyar fir'auna ita ma sai ta taho da ita da kuyangunta bayinta wanda suke tare da ita suka zo bakin kogi suna wasa tana zuba musu ruwa suna wasa har sai dai wannan tabut sai da yazo wa aqbalat ibnat fir'aun fi jawariha na'am qala iz aqbala an-nil fi tabuti iz aqbala an-nil bit-tabuti tadribuhu al-amwaj kawai sai ga kogi ya taho da wannan akwati igiyar ruwa tana sama da shi tana kasa da shi tana bugon shi fa qala fir'auna sai fir'auna yace inna hadha la shay'un fil bahr wannan wani abu ne a cikin wannan kogi kad ta'allaka bi shajara ituni bi da can wata itaciya yara ta yi da wata itaciya ku zo mun da shi fabtadaruhu bisufuni fi kulli janibin hatta wada'uhu bayna yadayhi aka tahi da jirage da gaugawa aka cewaye sai har sai da aka zo mishi da wannan abu aka zuwa fir'auna da wannan fa'ala ju fata fata albab falam yaqdiru alai suka yi ta kokarin bude kofar wannan akwati suka kasa wa alaju kasrahu falam yaqdiru alai suka yi kokarin karya shi hallau suka kasa karya shi falam yaqdiru alai fadallat asiyatu fara'at fi jawfi tabut nuran lam yarahu ghayra فدنت آسية فرأت في تابوت في جوف التابوت tabutu nuran lam yarahu ghairu ghairuha Asiya sai ta kusanto wannan eh, akwati sai ta ga a cikin shi akwai wani haske wanda ba wanda ya gan shi sai ita fa'alajatuhu sai ta yi ƙoƙarin buɗe ta fafata hatil baba sai ta buɗe ƙofar wannan akwati fai zahiya bi sabiyin tsagirin fi mahdi sai ga yaro ɗan ƙarami a cikin magoyin shi wai za nurun bai na ainihi ga haske a gaban idan shi wa ƙarja alallahu rizqahu fi ibahamihi ya musu labana Allah maɗaukaki ya sanya mai arzikin shi na abinci a wannan babban yatsa ya sa baki iya tsofan nono fa alqallahu li Musa almahabba fi qalbi Asiya sai Allah madaukaki ya jefa a cikin zuciya Asiya san Musa wa ahabbahu fir'aun shi ma fir'aun ya so Musa wa atafa alaihi ya tausaya mishi wa aqbalat bint fir'aun sai ya fir'aun ta tawo falamma akhraju as-sabiya lokacin da suka huddo wannan jinjirin yaro daga akwatin na tabut amarat bintu fir'auna ila ma kana yasilu min riqihi sai da fir'auna ta zo ta ta dauki wannan miyan da yake hutowa daga bakin wannan jariri sai fa latahat bihi barasaha fa bari'at sai zamanto ta dauki wannan yawo sai ta shafa a jikin wannan cuta ta ta sai ta warke wadan manatu fi sadar ila sadar ya ta rungume shi zuwa kirjinta fa qala guwat min qaum fir'aun sai batattu maketata daga mutanen madina mutanen fir'aun sai suka ce ayyuhal malik ya kai sarki inna nazunnu anna zalika al-mawlud alladhi tuhadhiru minhum min bani isra'il suka ce mu fa muna zato wannan yaron shine yaron da ake tsoratas da shi daga banu Isra'il cewa zai zo wa huwa hadha wannan yaron shine kai ta ka tsantsar da shi na'am irmi bihi fil bahr farqan min faqtulu suka ce ka shefa shi cikin goge kuma a rarrabu ko a kashe shi sai ka rabu da shi fahamma fir'auna bi qatlihi Fir'auna sai so ya kashe wannan yaro. Qalat Asiya Asiya sai ta ce mishi qurratu aynul li wa lak la taqtuluhu la taqtuluhu asha an yanfa'ana aw natakhidahu walada. Na'am.
وقالت امرأة فرعون قرة عيني ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا Na'am.
أو نتخذه ولدا وهم لا يشكرون Masha Allah. A Asiya sai ta ce wa Fir'aun qurrata aynul li wa lak. Wannan ai farin gani na da ganin ka ne. Abinda zai daɗaɗa mana farin ciki ne idan mun kalle shi. La taqtuluhu kada ku kashe shi asa an yanfa'ana aw natakhidahu walada. Ya kusanta mai mu mu amfanu da shi in ba haka ba mu rike shi da ya zamanto muna da ɗa namiji wa kana la talidu kuma asiya bata haifuwa fastauhabat musa min fir'aun sai ta nemi musa alayhi salam ya bata kyautar wannan yaro fa wahabahu laha sai bata shi wa kana fir'aun amma ana fala hajatu li fi ni dai ba da bukata shi ba ruwa da da shi ban na bukata shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama law qala fir'aun yawma idhin وقرة عين لي كما قال هو كما هو لك لهداه الله كما هداها manzala sallallahu alaihi wasallama yace da dai fir'aun zai ce a wannan rana wannan farin gani na ne da farin ganin ki kamar yanda Asiya ta fadi to da Allah ya shirye shi sai dai bai fadi ba faqila li Asiya sammihi sai aka cewa Asiya to ki sa mai suna faqalat sammaituhu Musa sai na ce na sanya mai suna Musa li'anna wajadnahu fil ma'i wa shajar sai ce domin mun same shi a cikin ruwa kuma a gindin itaciya fa mu huwal ma da ibrananci mu ma ruwa ake ne wasa huwa shajar kuma wasa ita ce itaciya walidhalika qawluhu azza wa jal ina ga sai mu tsaya nan wa qalat imra'atu fir'aun qurratu li 'ayni wa lak ko so subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a shari'a balaga azumin da Allah madaukake ya dora mishi sai ya balaga shi yasa muka gani na daga cikin sharafin azumi na inganci balaga amma akwai wanda in yayi azumi ya inganta ko da dai ba wajibi bane akan shi ne mumayyiz wanda ya san alkhairi ya san shari yaron da ya zama to ya fara wayo duk da cewa bai balaga ba kuma ana so a koyawa yara azumi tun suna kanana salaf sahabbai sun kasance yara kanana suna sa su azumi in sun cika da kuka sai su kawo kayan wargi da wasa su ba su sai su shagalta har lokacin shan ruwa na'am wallahu ta'ala alam